أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yau muna 24 ne ko? muna 25 ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda ya daidai da goma ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratul anbiya mun tsaya daidai aya ta 43 yau za mu tashi kan aya ta 44 inda Allah subhanahu wata'ala ya ce bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta qala alaihim al'umr afala yarawna anna nati al-ardha nanqusuha min atrafiha afahum al-ghalibun Allah subhanahu wataala ya ce bal rabu da wannan magana ta kafirai alaisu kawai mattana haulai waɗannan kafiran waɗanda suke karyata ka mun ba su jin daɗi mun jiyar da su daɗi wa ba'ahum da uwayensu ma mun ba su jin daɗi hatta qala alaihimul umr har sai da rayuwa ta yi tsawo a kansu ma'ana Allah subhanahu wataala ya daɗe su da dukiyoyi da ɗiya mana shi ne jin daɗi dama jin daɗin duniya ya su ne ga kuɗi ga ɗiya jin daɗin duniya kenan ko a baka kuɗi a baka ɗiya to Allah ta'ala ce mun daɗe su da jin daɗi su a kafirai ashe Allah subhanahu wataala shi ke ba kowa kamar yadda Allah ya ce kullun numiddu haula'i wa haula'i min atayr wama kana ata'u rabbika mahdura kowane daya daga cikin mutanen kwarai da mutanen banza Allah ya ce duk muke ba su muke ba waɗannan muke ba waɗannan kyauta Allah subhanahu wataala ba a hana ta kowa ba ake Allah bai hana kyautar shi saboda kana kafiri saboda kaki imani da shi kaki imani da alkur'ani kaki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ba zai hana ka kyautar shi ba zai baka lafiya zai baka dukiya zai baka diya ga yana Allah ta'ala yana ce musu bal matta'ana haula'i a waɗannan mu muka ji yadda su dadi wa aba'ahu da su da uwayensu da kakanninsu ma da kakannin kakanninsu har sai da rayuwa ta yi tsawo ma'ana Allah ta'ala ba su tsawon rayuwa kuma suna mi suna kafirci suna shirka da Allah suna bautar wani Allah subhanahu wataala ga su da tsawon rayuwa ga su da jin daɗi to amma inda aka samu matsala sai suka shagaltu da ainihi jin daɗin da Allah subhanahu wataala ya ba su shi jin daɗi Allah yana baka shi saboda ya taimake ka akan ka bauta ma Allah ka samu natsuwa yawa in ka ce Allahu akbar wurin sallah baka tuna komai sai Allah shi yasa Allah yake baka dadi ba wai ya baka dadi ne kuma ya gama ka da aiki ba a ce in ka ce Allahu akbar baka tunanin komai sai kudinka yawa lissafin wani ko ya kawo in ya kawo kuma yana sallah ya za a yi kaga shagaltuwa da abin da aka baka kenan a an shiga sallah shikenan allazina fi salatihim khashi'un ana tsu kamanta da komi sai Allah da kai tsaye gaban shi in an kare sallah minti nawa ake da ba za ka yi hakuri ba ka yi hakuri minti bakwai an kare sallah minti takwas ta yi tsawo minti goma ba shi kenan ba ba za ka yi hakuri ba kamance da komi don ka samu cikakkiyar lada wadda ita kake bukata a inda Allah ta halace sai ka je wannan wurin su waɗannan da Allah ta ya ba su dukiyoyi ya ba su ɗaya ya ba su duk kayan amfani da moriyar duniya sai suka shagaltu da jin daɗi da su hankalinsu ya dauku daga abin da Allah subhanahu wataala ya halicce su saboda shi shine su bauta ma Allah ba tare da sun hada kowa da Allah ba lokaci ya masu tsawo tunda sun ga an dade ana ruwa ƙasa tana shanyewa ma'ana sun dade suna shegantaka suna shiririta suna aikin banza Allah bai kama su ba sai suke tunanin to ba sabon Allah suke ba suka saki jikinsu har zukatansu suka ƙeƙashi suka bushe babu tausayi ko kaɗan babu rahama a cikin zukatansu kafircinsu ya wuce iyaka wuce iyakansu shi ma ya zan babba ma'ana dai sun yi abin da Allah subhanahu wata'ala ba ya so amma da sun waiwaya sun kalli damarsu sun kalli hagunsu da ba su samu kowa ba face ya hallaka ko ba haka ba da ba su ji muryar kowa ba sai muryar wa sai muryar dabbobi da ba su ji kare kowa ba sai tasu da ba su ji murcin kowa ba sai shekaru waɗanda sun riga sun gabata waɗanda sun gabata ne akan mai sun wuce akan hallaka kuma ga mutuwa nan ta haƙa tarkokinta akan rayuka neman rayuka take mutuwa ma'ana ko kai yanzu da za ka waiwaya bayanka da za ka ga ba babanan ba bambanan ba ‘yan uwansu wasu dattijawan guwa da babu su wannan wa'azi ne Allah yake mun in ka tuna lokacin da kake karami uwa da uba suna nan abokan suna nan ‘yan uwan suna nan mutanen unguwa suna nan masu shekaru da dama suna nan cingim to yau kuma da ka diba kuma sai ka ga babu kowa cikin waɗannan sai abin da ba a rasa ba dai na suke da Allah ya dauke su kuma da dai aka dauke su ba rana dai aka zo aka kora su ba da ɗaya ɗaya tsakanin wani da wani ma akwai shekara goma amma dai gaba dai yau an yi waye gari babu kowa cikin su to wazi ne Allah yake maka kamar yadda aka waye gari babu kowa cikin waɗannan waɗanda kake gani yanzu daga magajiyanka sai kannanka da waya ka samu babanka duk mutanen da ke rayuwa ciki za ka ga dukkan su babu wani wanda ya yi ka daga wanda ka girma sai wanda ya girme ka kadai to nuni ne ake maka cewa kai ma ka shirya inda wannan abin ya zo masa haka kai ma zai zo maka kai ma akwai ranar da za a zuwa wani ya waiwaya gaba ka nan wanda kai uba ne gare shi kai magaji ne gare shi kai ma kawaye gari ba ka nan ka tafi yanka mutuwa na jiran kowa karatun da ya gabata mun karanta kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandanan mutuwa ce babu wani face sai ya mutu duk wanda kaga ya mutu wa'azi ne ake maka da mutuwar shi ana tunatar da kai ne ana maka wa'azi ana jan kunnen ka ka shirya in baka shirya ba ma da in lokaci yayi tahiya za ka yi saboda haka ka yi makanka faɗa ka gyara halayenka ka gyara alaƙarka da hudarka da kai da Allah subhanahu wata'ala da littafin shi da dokar shi gaba ɗaya da annabin shi ka shirya ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala gadan gadan domin Allah ya yi ka ne don ka bauta mashi ka bar wasa da ibada ka ki wasa da komi sai ibada ka kire na komi sai ibada kuma Allah ya yi ka don ibada wace irin rayuwa ce wannan to saboda haka kafare da sun waiwaya damarsu da hagunsu da ba za su ga kowa ba face sai ya hallaka kuma mutuwa tana nan ta haka tarkonta tana jiran wanda Allah ya ce a dauke shi sai a dauke shi kuma in ya tafi shi kenan ta ya ce ba dawowa da haka Allah subhanahu wataala ya ce afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha Allah ta'ala ce shin ba su ganin cewa lalle mu muna je ma kasa mu zanke rage ta daga gefanta da mutuwan mutanen ta kenan kasa tana ragewa da mutuwar wa da mutuwan mabutan rayuwa a cikin ta da karewarsu da haka Allah ta'ala yake rage duniya lokaci bayan lokaci dai bayan dai haka Allah subhanahu wataala yake dauka bayan shi har sai inda Allah subhanahu wataala zai gaje kasa da wanda ke kanta inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah subhanahu wataala ce lalle mu mu ne muke gaje kasa da wanda ke kanta kuma zuwa gare mu ne za a maido mutane kuma Allah ta'ala shine mafi alherin masu yin gado to da mutane sun waiwaya waɗanda suke yaki da addini waɗanda suke kiyayya da addinin musulunci suke kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun dibe irin wannan hali yadda Allah yake rage duniya to da ba su rudu da duniya ba da ba su dage akan abin da suke akan shi ba da sun tuba sun dawo sun musulunta sun karba addinin musulunci to abin da Allah ta'ala yake gaya musu kai ma ai kana dan wani abu wanda ya shahi irin rayuwarsu kai ma kana shagalta kana rabkana kana ganin duniya da Allah ya baka ya baka ita ne kawai dan muriya dan jin dadi kada Allah ta'ala bai ana kaka ji dadi ba amma kakka yarda wannan jin dadin ya dauke maka hankali daga abinda Allah ya yi shi domin kai ko Allah ya yi ka domin shi wannan abin da bai kamata ba a ce jin daɗin rayuwa ya ɗauke maka hankali daga aikata wannan abun ba da haka Allah ta'ala ya ce afahumul ghalibun Allah ya ce shin su ne masu cin nasara su ne masu galaba idan mun kara da su idan mun gamu da su idan sun gamu da waɗanda suke bauta mamu su ne masu cin nasara ma'ana suna da ikon hita daga ikon mu su gajiyar da mu mu ce za mu yi musu wani abu mu gaza suna iyawa in sun yaga kenan sun yi galaba a kan ko sa'an nan kuma suna iya ƙin mutuwa mutuwa ta zo musu akwai wani wanda zai kiya mutuwa ta zo mashi yawwa in mutuwa ta zo shi kenan za ga mutum ya miƙa wuyan shi ɗari bisa ɗari ba yadda za ka da haka wannan shine siffansu ba za su iya ƙarhin Allah subhanahu wataala ba lokacin da Allah ya turo musu mala'iku domin su karɓi su ballantana su rudu da tsawon zaman da suka yi a duniya suna garin ba za su mutu ba ko kuma idan manzan Allah ta'ala daga cikin manzannin Allah masu karɓar rayuka in sun zo masu za su kiya koko za su miƙa wuya za su miƙa wuyansu kuma za su duka hukuncin Allah ya hukan su mutu zamanto kamar ba a yi su ba yau ina kafirai waɗanda suke wada da addinin musulunci da yawa daga cikinsu yau ina su ina waɗanda suke wada da addinin musulunci nan da shekara hamsin da ta wuce nan da shekara sittin saba'in tamanin cisu'in ɗari ɗari da can baya da ina suke duka ma ba a yi su ba in ba na alkur'ani ne ke ba da labari an yi su sai ka ce ma ba a yi su ba kawai labari ne yake yi da su da wuraren zaman nasu gaba ɗaya an share su babu su da su da wanda ya san su gaba ɗaya babu su ba shi kaga ba a faɗa da Allah subhanahu wataala a kwashi lafiya awwa duk wanda yake faɗa da Allah da addinin Allah da annabi da alqur'ani mai girma to shine ƙasa kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli Allah ta'ala yace Allah ya rubuta lalle da ni da manzannina ni ne mai yin galaba inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah subhanahu wataala mai cikakken karfi ne kuma Allah mai cikakkiyar buwaya Allah kara mana imani bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana wato irin waɗannan kudurori na Allah subhanahu wataala a cikin rayuwar waɗanda ba su ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala ba kuma duk da haka na Allah ta'ala ya ba su yin daɗi ya ba su walwala kamar yadda Allah ya ce أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون Allah ce suna tsammanin dukiyar da muke basu da ɗayan da muke basu kuma za mu gaugauta musu ayyuka na alkhairi ma'ana mun ba su haka ne saboda sun yi kowa Allah ce bala ya shiru ba sani ba ne innal ladina min khashyati rabbihim mushfiqun masu tsoron Allah suna ƙara tsoron Allah saboda sun san tsoron Allah babu abin da ya kai muhimmanci shi wallazina bi ayati rabbihim yu'minun waɗanda kuma su ne suke yin imani da ayoyin Allah ta'ala wallazina bi rabbihim la yushrikun su ne kuma waɗanda ba su haɗa kowa da Allah wallazina yu'tuna ma ataw su ne waɗanda suke bada abin da suka bada wa qulubuhum wajila alhali zukatansu suna cikin firgita da tsoro annahum ila rabbihim raji'una cewa lalle su za a maida su wurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairat Karaka da Allah ya baka matsayi ya baka daukaka ya baka da duniya kanka yi tunanin ka fi kowa baka fi kowa ba Allah ya baka ni dan ya jarrabe ka an kana son kai kowa bayan Allah ya baka da duniya to ka zamanto mai ibada tukuru mai ibada gadan gadan to a lokacin nan ga duniya kuma ga lahira ga duniya ga addini duka Allah ya hada maka amma kai da duniya baka sallah baka salati banda shegantaka da shiriri ta ba komai cikin rayuwarka ka ce ka yi kowa ka ba kai kowa ba wanda ya kowa wurin Allah shine atqakum inna akramakum indallahi atqakum wanda ya bi ku daraja da girma wurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah yawwa ko yana da ko baya da da za ka zanna duniya ka yi kowa talauci amma ka yi kowa tsoron Allah to Allah ya fi sanka da za ka zanna duniya ka yi kowa matsayi ka bi kowa girma ka bi kowa daukaka ka bi kowa wadata amma ba ka tsoron Allah to Allah ba ya kaunanka domin innahu la yuhibbul kafirina Allah ba ya son kafirai innahu la yuhibbul zalimina Allah ba ya son azalimai duk wani mai muguwar dabi'a Allah bai shi wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya san duk mai takama Allah baya san mai kuri a kowane bangare Allah baya san wannan to saboda haka da abin da kake kai kokari kai aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya sanya ka in ka yaka to ka samu daraja da daukaka a wurin Allah subhanahu wataala ga duniya kuma ga addini duka hada gaba daya Allah ya hada mana gaba daya amin Allah ya ba mu imani kuma ya ba mu dukiya wadda za mu rike mutuncinmu da ita. Sai Allah ta'ala ya ce, Qul innama unzirukum bil wahyi. Qul kamar da masu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar da mutane gaba ɗayan su, unzirukum innama unzirukum bil wahyi kadai fa ni ina gargada ku ne da wahayin da Allah ya saukar da shi zuwa gari. Ma'ana ni ma'aikin Allah ne. sallallahu alaihi wasallam ba zan zo muku da wani abu daga wurina ba face daga wurin Allah zan zo muku da shi kuma ni a wurina taskokin Allah ba nan suke ba taskokin Allah na Allah ne ni ban san gaiba ba kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul an'am qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya والهل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون kagaya musu cewa ba wuri na taskokin Allah suke ba ban san gaibu ba kuma ba ni mallaka maku komai daga Allah subhanahu wataala ba abin da nake bi ba ce abin da Allah yake mana wahayi to nan ma Allah ta'ala ya ce qul inna ma unzirukum bil wahyi ni ba mala'ika bane ni manzo ne mutum da Allah subhanahu wataala ya turo ni zuwa gare ku kare ba ina maku gargadi ina maku wa'azi ne da wa'azin da Allah ta'ala ya mani idan kun karba to kun karba dan amfanin kanku kun karba dan Allah subhanahu wataala kuma Allah zai ba ku lada akan haka idan kuma kuka kiya kuka kauda kanku kuka tsaya kuna ja'in ja da abin da nazo da shi daga wurin Allah to a hannuna babu komi daga cikin al'amari ni da ma iyaka ta in wadi inna ma ana munzir ni mai wazi ne wa li kulli qaumin had ina ana illa nadhir ni ban zamanto ba ce mai wazi ina ana illa nadhirun wa bashirun li qaumin yu'minun ni ban kasance ba ba ce mai gargadi ne mai bishara ga mutanen da suke ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala kada ya aiki na kenan wa zakkir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bi musaitir ka tunatar kai mai tunatarwa ne kadai kadai aikin ka shine ka gaya ma mutane gaskiya ta zo daga wurin Allah subhanahu wataala fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah raba mu da kafirci amin sauraka lamari na Allah ne kaddarawa duka gaba ɗaya ta Allah ce ni kawai innama unzirukum bil wahyi ina maku gargadi ne da wahayi wanda Allah subhanahu wataala ya yi komani shi wala yasma'u summu du'a kuma kurami ba su jin kira as-summu jami ne na al-asam asammu shine kurma summu kuma da dama kenan mutum uku abin da ya tafi da ana ce ba su sum kamar da Allah ya ce farkon suratul baqara summun yawa kurame ne to nan ma Allah ya ce wala yasma'u summat summud du'a kurame ba su jin kira ma'ana kurame ba su jin kira saboda mi Allah subhanahu wataala ya riga ya toshe kunnuwansu Allah ya lalata abinda ke kai masa sako ta kunne su ji Allah ya bata abin kuma Allah ya gane saboda hikima ta shi domin dama sharadin saurare shine ka ji kara to kara an kashe masa ita ba su yin muna ganewa ko sa'annan kuma a samu abin da zai karbi wannan wannan karar da za a yi to haka ma wahayi wahayi da muke ganin shi shine dalilin wato samun rayuwar zukata da kuma rayuwar rayuwa rayuwar rayuka wahayin Allah subhanahu wataala shi ke sa zuciyarka ta rayu ka zaman turayi duk wanda bai imani da wahayin Allah ba bai sauraron shi bai ba da gaskiya da shi to ba yadda za a iya zaman turayayi wannan mutum matacce ne aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun Allah ya ce shin wanda muka sanya shi matacce wanda ya kasance matacce sai muka maida shi rayayye da me muka rayar da shi da wahayin da muka saukar da shi ga manzo Allah shi ne alkurani mai girma waje alna lahu nuran yamshi bi fin nas kuma muka sanya mai hasken da yake tafiya da shi a tsakanin mutane kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin mina Allah ya ce yana zama daya da wanda yake cikin duhu ba zai fita daga cikin duhun ba kazalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun saboda haka abin da yake raya ma zuciya shine wahayin Allah muna ganewa ko zuciyarka tana bukatar wahayin Allah gaba yana tana bukatar wasu abubuwa waɗanda Allah subhanahu wataala ya riga ya kawata mata su ko bai haramta mata su ba tana rayuwa da kuɗi tana rayuwa da ɗiya tana rayuwa da mata tana annashawa da su waɗanda Allah ya halatta maka tana rayuwa da wasu abubuwa irin na na ainihi wasanni waɗanda ba haramun ba ne irin abubuwa da za su saka annashawa su saka walwala duk zuciya tana bukatar su to amma ba dan su aka yi ka ba an yi ka dan mi dan ka rayar da ita rayuwa cikakkiya da alkur'ani mai girma da bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to haka shi ma ranka muna ganewa ko rai idan babu wayi tare da shi to matacce ne kamar yadda ka san jikinka in babu rai kai matacce ne to haka shi ma ran naka in babu wahayin Allah tare da shi shi ma matacce ne domin alkur'ani Allah ya sanya shi rai ne wanda yake rayar da rayuka kazalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nadi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latadi ila siratin mustaqim Allah ya ce haka muka sanya abinda muka yi wahayi zuwa gare ka ya zaman torai shi ma yana rayar da rayuka kamar yadda ka san jikinka yana rayuwa ne da tuwo yana rayuwa ne da ruwa yana rayuwa da sauran abubuwan da yake bukata to haka ranka kakka yarda ka cuci ranka ya ta zama matacce ya ta zama baya motsi tsawon rayuwa ba ka ci da shi da sauraron maganan Allah da koyon maganan Allah ta ba abin kunya ba ne gare ka ce Allah na kallon ka amma har yanzu ba ka iya buɗe alkur'ani ka karanta daga alamtara kai ba zuwa mai jinnati wannan nan kadai ma ko nan kadai ka tsaya abin kunya ne gare ka a ce ka iya komi amma ba ka iya karatun littafin Allah ba saboda Allah littafi ne wanda shi ke ɗauke da rayuwarmu gaba ɗaya ta addini kuma kai addinin kake yi a ce kana da lokacin kobi amma ba ka da lokacin littafinka wanda Allah ya saukar da shi ga annabanka wanda kana zanne duniyar ne albarkacin wannan littafin duk abin da kake samu duk walwalar da kake duk kai da kawonka duk albarkacin wannan littafin amma ko ba ruwanka da shi kai daidai to a ji tsoron Allah a dawo bisa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala a iya karanta maganan Allah subhanahu wa ta'ala akwai lokaci kowa yana da lokacin da zai zuwa makaranta ya koya kuma an ka koya ba shi ke na an yayi ka ba kai ba ka yayi littafin ba yanzu ma aiki yake yadda kake tafiya kana neman duniya ba ka taba cewa ka gaji ba to haka za ka yi ta neman wannan littafin ka yi ta karatun shi ko da ka iya ko ba za ka gaji ba in dai kana son goban ka ranar alkiyama ta ba kyau ka tashi cikin yanayi kyakkyawa a miƙa maka littafin ka da hannunka na dama to kai ta karatun wannan littafin har mutuwanka babu wani wanda aka ɗauke ma aka ce ban da shi kowa da kowa ne kakka ce a malamin ungo mutum da yaya ya ɗauke ma a malam kan shi yake ma ka tashi kai ma ka ce cikan ka malam yana yi ne saboda gobe ya tashi gaban Allah lami lafiya ya rage gari ka kai sai ka nemi malar ran nan ka rasa inda yake kai ta dibawa in kawai wurin shi sai haka ya san ka kasan shi sai in kawai wurin ka gani sai haka kai ta diba ba ka gan shi ba ba za ka gan shi ba saura ka kai kokari ka ceci kanka ka yi abin da zai ceton ka ranar alkiyama ka yi aiki mai kyawu kaga kowa Allah cewa yake jaza'an bima kanu ya'malu an saka musu ne saboda aikin da suka yi bima kanu yakshibun saboda aikin da suka aikata innal ladina amanu wa amilus salihati saboda haka kakka yarda a baro ka baya wurin iya bude littafin Allah ka karanta ya kokari kana karantawa kuma kana saurari kana karatun shi kana saurare kana neman ma'anar shi domin ka yi aiki da abinda Allah subhanahu wataala ya aiko maka cikin wannan littafin kakka yarda Allah ta'ala ya tada ka ranar alkiyama ya tambaye ka game da wannan littafin kai shiru ya tambaye ka me kai a cikin wannan littafin kai shiru ka ce baka yi komi ba ka zo ka zo ka bata ma kanka lokaci ka yi asarar lokacinka ka cusa ma kwakwalwarka da zuciyarka waƙoƙi kala-kala duk ka iya wasu waƙoƙin ma baka sami ake faɗi cikinsu ba duk ka cusa ma zuciyarka duk ka riƙe ba koya maka sa kanka kai don me ba za ka sa kanka kai littafin Allah ba babu wani wanda zai ɗauki ma karatun littafin Allah ka tashi ka koya da kanka kuma in ka koya ka san ma'anar shi in ka san ma'anar shi kuma ka tashi ka yi aiki da abin da ka koya a cikin shi don haka ba Allah ya halice ka duk wani abu da kake gani an baka shine dan ya taimaka ma ka iya littafin Allah ka yi aiki da shi duk wani abu da ka gani na walwala na jin daɗi duk sakamakon mi albarkar Qur'ani ne aka ce dan ka iya Qur'ani bari mu baka waɗannan abubuwa da kai kuma ka ji ganin haka to ka san da kai da Allah akwai magana saboda haka shi wayi da Allah ya saukar da shi ya saukar da shi ne domin mu gane ma'anan maganan Allah subhanahu wataala da ya cikin littafin shi amma wannan fa yana faruwa ne idan zuciya ta zamanto zuciya ce mai haske zuciya ce babu komai a cikin ta ba hayaniya ba kura ba shara ka ka taba ganin inda ke da shara zuwa yi gini wurin ana gini bisa shara shi yasa idan zuciyarka ba ta da kyawu sai ka zaki jin haushin littafin Allah ana karanta ko ba haka ba zukatan mu haka suke wallahi dukan musulmi ne amma ba yadda za ka iske ranar aure an kunna wazi in ka sa alkur'ani wallahi ko wa'azi wani da gudu za ya kashe shi saboda mai zukatan ba su da kyau to in ba dukkan mu musulmi ne in ba mu saurari maganan Allah a wurin farin cikin mu ba yaushe ne za mu saurare shi mu saurara mu kara farin ciki mu kara jin daɗi mana ba inda za ka gana ana suna da rana kayan a cito an kunna littafin Allah ana saurari ko ko an kunna wa'azi ana saurare ko an kunna qira'a kawai ta alqur'ani ga ta nan amma za ka ji rijimniya ba wanda zai hana rijitim rijitim dindim dindim rijitim ana ta yi babu wanda zai hanawa kuma shi ba ya da kyawu Allah wace irin zuciya ce ke gare mu irin wannan zuciya ba wuce na cewa ko kare aka ba ba ya daukar ta to balantana ba mala'ikun Allah me za su yi da ita zuciyar da ba ta da abokin mada sai alkur'ani mai girma amma idan zuciya ta zamanto kyakkyawa ce to za ta karɓi wahayin Allah subhanahu wataala kowane lokaci mutum shirye yake saurari maganar Allah saboda zuciyar shi tsaftatatta ce wankakka ce wallahi in baka saurari littafin Allah ba kowane lokaci a rayuwarka ka taɓe kayi asara Allah ya kiyaye da haka kenan Allah subhanahu wataala ya ce wala yasma'u summu du'a kurame ba su jin kira kurame a nan sune kafirai Allah ya kamanta kafirai da kurame saboda kurame ba su jin kiran da aka yi musu mana ka ce kurma kai ba yi shi ko ba haka ba to haka su ma kafirai aka ce musu ga sako daga Allah ba su yi to me ba Allah ya baka kunne dan dan kai qalilan ma tashkuruna Allah ya ce waja'ala lakumus sam'a wal'abisara wal'afida Allah ya sanya maku kunnuwa ya sanya maku idanu da zukata don ku gane sakon Allah shi ne la'allakun ta shukuruna don ku gode ma Allah kan waɗannan hanyoyin na sadar da sako zuwa gare ku da Allah ya muku to ba ku saurari gaskiya ba ba ku kalli gaskiya ba ba ku fahimci gaskiya da su ba kun ga ba ku gode ma Allah ba kenan Allah ya kiyaye don haka duk wanda baya yin sakon Allah to baya da bambanci da kurma lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun Allah ya ce ga su da zukata ba su ganewa da su ga su da idanu ba su ganin gaskiya da su ga su da kunnuwa ba su jin gaskiya da su waɗannan kamar dabbobi suke Allah ya ce kai sun ma yi dabbobi bacewa waɗannan kuma su ne rafkananu waɗanda sun manta da me ya kawo su duniya Allah ya kiyaye don haka Allah subhanahu wataala ya ce idan ma yunzaruna ba su jin kira da ake musu idan ana musu gargadi da wannan kira din Allah ya ce wala in massatuhum nafhatun min azabi rabbika kuma lalle idan wani yanki na azabar Allah ta'ala ya same su la yaqulunna lalle cewa za su ya wailana wayo mu wayo kam mun mutumin lalace inna kunna zalimin lalle mu mun kasance a zalibai sai a lokacin za su gane ka san dan adam fargajaji ke gare shi ba zai taba gane laifin shi ba sai Allah ya kama shi sannan ya gane yayi laifi ya ta tona makan ya asiri saboda Allah ya kama shi to tuwon mazuri ne ba tuban gaskiya ba ne kamata ya ka zan mutum kirki mutunan kwarai a lokacin da Allah ta'ala ya ɗanɗana maka wani daɗi daga cikin daɗin da ya maka a lokacin ya kamata ka gurgusa wurin Allah kai musulmi ne ka san ba mai badawa sai Allah kuma Allah ya baka kuma sai ka kangare ma Allah kama Allah ta waye ka bijire mai ka koma kana fada da addinin shi ka yi daidai kenan to so ake yi tun kana da ranka da lafiyarka ka yi amfani da ranka ka yi amfani da rayuwarka ka yi amfani da lafiyarka ka yi amfani da damarka kafin ta kubce maka da zarin ta kubce shi kenan ga kabare nan dama ta kubce ba suna cewa mi inna kunna zalimina wallahi mu azzalimai ne da can kuma ce makan su suke mutanen kwarai su mutanen kirki ne to yayin da Allah ta'ala ya ko masa azaba suka ga azaba lalle hallaka su zate ba wurin gudu ba wurin tsira kamar yadda muka karanto wa kam qamsamna min qaryatin kanat zalimatan wa anshana ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkubun suna ganin azaban ma Allah ya ce sai ga suna ta gudu Allah ce la tarkubu kan ku gudu don ba wurin gudu warji'u ku dawo ila ma utriftum fihi ya zuwa jin daɗin da aka ba ku wa masakinikum ku dawo zuwa gidajenku la'allakum tus'alun domin a tambaye ku ta abinda Allah ya baka sai ya tambaye ka shi sai ya tambaye ka lafiyarka yaya kai amfani da ita sai ya tambaye ka rayuwarka daga farko zuwa ƙarshe mi kai duk za ka yi ma Allah bayani wala yaktumuna Allah haditha Allah ya ce kowa zai tona asirin kan shi ba wanda zai boye ma Allah labari to abin da Allah ya baka sai ya tambaye ka shi ƙuruciyarka sai ya tambaye ka samartakarka sai an tambaye ka dukiyarka iliminka babu wani inda ba za a tambaye ka wani abu da Allah ya baka ba komai sai an tambaye ka shi to ka shirya an tambaye ka kaza da amsa in baka shirya baka shirya in ko baka shirya ka ƙara roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan wannan shirin da kai in baka shirya ba to ka san da haka Awa, wannan babu wani wanda zai wucewa gaban Allah la ta zulu kadama abdin kawo bawa ba za ta wuce gaban Allah ba sai an tambayi bawa duk waɗannan abubuwa ba wani wanda zai zuwa ya wuce sai Allah ya ce ku tsaida mana shi wa qifuhum innahum mas'ulun ku dakatar da su tambayi su za a yi ba ba sa ta tambaya ba sa ta amsa kuma ba ka tsayawa kai tunani tar za ka zubo labari da gauga za ka faɗi labarinka daga balagarka zuwa mutuwarka tar za ka faɗi ka shirya in ka shirya ka gode ma Allah in baka shirya ba to ka shirya in kuma ka kiya to wannan tambayar da tana nan sai an maka ita ba wanda ya isa ya hana ba wanda ya isa ya shiga gaba filin tashin alkiyama ne filin da kowa nafsi nafsi yake yi annaba malan nan cewa suke Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma sallim annaba a wannan rana manyan mutanen su ne shugabanni a nan su ne gaba an sa su gaba ana kallon su amma da wanda ka kalla cewa ke Allahumma sallim Allahumma sallim Allah dai ka tsiratar da mu annaba ma ta suke Allah ka ketare da mu Allah ka tsiratar da mu wannan babban tashin hankali Allah ka sa da mu wuce lafiya a ina addu'a annabawa ce nake ban kai ga inda ni zan ce Allah ya sa mu wuce lafiya ina faɗin abin da annaba ke faɗi na'am gaskiya ne
to da haka Allah ta'ala ya ce wani wata azaba na samun sai ga suna ya wailana inna kunna zalimin mun kasance ya zalimai ba mu daidai ba kar ka yarda ka bar cewa ba kai daidai ba lokacin da bai da amfani kana lafiyar ka baka daidai ba istighfari tuba zuwa ga Allah ka gyara halinka sai Allah ta'ala ya karban maka amma sai da Allah ta'ala ya kwace ba komai ka zo kana kuwa ka zo kana kuka to kai koyi da wa kai koyi da maciya Allah waɗanda ba su tashi tuba ba sai da suka ga azaban Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma Allah ta'ala ya ce ai ya kunne masa kowar tuba Allah ta'ala ya kiyaye Allah ya taimake mu da gyara halayen mu Allah subhanahu wataala ya taimake mu da kyakkyawan shiri domin tsayuwa gaban kira na alkiyama Allah ya yi mana laifukan mu kanana da manya Allah ta'ala ya samu samu gida aljanna wallahu ta'ala ala bai da dai ana tambaya yin sallah da biyu ta yana da gari ba da gari ana yin sallah da ba da idan mutum ya ɗauki ƙur'anin da aka rubuta da riwayan haus amma sai ya karanta riwayan warshi da shi ba da gari shi warshi ɗin ya yi amma da gari irin da ƙur'anin da aka rubuta da riwayan haus babu ne ba ana ba haka an mutum ya ɗauki ƙur'anin warshi da iya ba hafsu ya iya babu ne wanda ya ɗin yana kallo amma hafsu yake karanta ba ne ba Allah ya samu No. wai zama da macen da ba ta jin magana kowa amma magana mahaifanta wai rabuwa da ita baya da laifi rabuwa da ita ya kamata
matukar dai an ba ta magana an ba ta magana ba ta jin maganar mijinta ba ta jin maganar uwayen mijinta ba ta jin maganar uwayenta wannan ya amfani zama da ita kangararra ce bujararra ce mutum ne banza ce ba ta cikin matan da Allah ta'ala ya ce fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah ba ta cikin ba ta cikin waɗanda Allah ta dace muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin mu'azzara na'am ba ta cikin ba ta cikin innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was sadiqina was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat الصائمين والصائمات والحافظين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وبذا إلى ذلك ثم تندع ba ta biyayya ga mijinta ba ta biyayya ga uwayenta ba ta biyayya ga uwayen mijinta ne amfanin ta amma dai da haka nan a ci gaba da jan kunnen ta a zaki tunatar da ita cikin natsuwa da hikima da dabara wata kila ba ta gane ba ne in ta kiya ta gane ta kiya to kaga zama da ita bai da amfani domin ita rayuwar nan kadai tana tsayuwa ne akan ladabi da biyayya ba ku ga da ba mu da ladabi da biyayya yadda rayuwar mu ta koma ba musulmi ba mu da ladabi da ba wani gaba kowa gaban kan shi duka kowa ya ishi kanshi an taba rayuwa haka nan shanu suna da babba tumaki suna da babba awaki suna da babba raƙumma suna da babba karnuka na da babba ashe mu na musulmi kuma duk waɗannan na da manya mu ba mu ne kawai haka muke ta rayuwa kowa babban kanshi ne babu wani wanda ake raga babu wani wanda ake ganin kanshi da gashi kowa da malami da babban malami da mai bi maji da mai bi maji da almajiri da sauran jahilai da shugabon da basan komai ba daidai ne sai ga rayuwa ce wannan malamin da ke baka sallah sun ba a yi ka ba yake ba uban ka sallah ya ba uwar ka sallah da azumi kai to ashab kai to kiyamul layl shi ke ba sallah yau kai ka je ba kuma ka ce mai mutunan banza ne duk shugabancin da ya can faɗi ya zama na banza ko da rayuwar wannan to shi yasa muke shan wahala yana daga cikin abin da ya kawo mana wahalar rayuwa saban Allah ne rishin na gaba saban Allah ne duk waɗanda za su rayuwa su ce babu wani gaban su to sun saba ma Allah a rayu da saban Allah matuƙar dai ana rayuwa da saban Allah to ba za a rabu da wahala a ce ɗa ba ya ganin darajar uban shi ko uwar shi yana iya taya nema aure uwa ba ta sani ba yana iya taya nema aure uban shi bai sani ba yana yi ya samu su samun uwaye tura su neman aure yana iya kai tsaye ya sake uwaye wata irin rayuwar su to daga babu alheri cikin macen da za a ce haka take rayuwa ba ta san darajar mijinta ba ba ta san darajar iyayen mijinta ba haka ma ba ta san darajar iyayenta ba Allah ya kiyaye wannan babu alheri na malami Allah ya shirya ta ya shirya mu gaba ɗaya amin na'am idan mutum za a wankan janaba ana so ya wara idan ruwa ne wanda za a rinka sawa shi hannuwan shi duk yana ɗigo ba ana so ya wanke hannun jikin na wanke idan ya wanke hannun shi zai rinka sawa ya wanke idan ya wanke kazamta to kazamta ta janaba ɗin daidai inda take wanke daga gwiwoyi zuwa cibiya ya wanke to sai ya sake ɗigo ruwa kuma ya wanke wannan hannun na domin kai ya bai da wannan dauɗa cikin ruwa to kaga shi ke nan daga nan sai wa da sanya hannun su domin sun tsabbata sai da kisa cikin bahu ko cikin roba ko cikin abin da yake ɗebo ruwan da zai kisa hannun shi yana iya yana wani insha Allah duk da yin idan kana wani liman sallah ya ce wala dalil kana iya cewa amin tun bai ce ba sa'annan kuma kana iya jiran shi in ya ce ka ce wanda ka yi ka daidai ne ya zo a cikin dalili ya zo bai za kare imamu wala zalim fa kulu amin ya zo idan amana imamu fa amin idan liman ya ce amin kuma ku ce amin muna gani ba ko na'am saboda haka duk wanda ka yi yayi Allah ya samu dace amin
sannan yake
Beba. Yana talla yana ruku'i ba tare da ya rike hannun shi ba kawai ya duga haka. Ruku'i bai yi ba, ruku'i yana yi idan an rike hannaye kuma dogara kan. Haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta karanta. Idan ka duka sai ka aza hannuwanka ka tabbatar ka rike gwiwoyinka ba su. Da zaman to kamar sun toka ka su suka rike ga ba da haka ba da kawai. Da haka ake yi ruku'i. Ruku'i ba ya jika dole sai an yi haka.
Na'am.
Na'am. Karanta wani kan ya ce suna taya cikin daji hanyar gidan rinji sai suka ci kusa moto sai suka tinki ka takwas to kasancewa ga daji ne wai yana iya sa wannan kudin cikin asusun marayu bai iya sawa domin kudin wasu ne ba su ka sa masa wata samu za ka tsayawa ka jiba ka ga a daji ai Allah da ya kungurmin dajin da ba mutane kun ba mamaki kun wuce ke wani ƙauye kun ba mamaki akwai wani ƙauye gaba kuna kusa da shi ko yana da ɗan nisa in kuna sauri kuna iya saya na gaba ku tambaya ku kun ba mu wanda ya da kuɗi ku ba da cibiya ku wuce in kun dawo sai ku ƙara tambayawa kuɗin da an ga wanda yadda su ko ba gani ba sannan ku dawo kuma garin da kuka baro can baya shi ma ku tambaya ku ya yi cigiya ba a ba da kuɗi ba a cige su ba a yi amfani da su ko da sadaka ko da wani abu sai in za ka badawa da sunan sadaka in mai su ya zo ka ba shi abinci wanda sai ka riga malam masallaci da ba dare da Allah ya sa ka yi cigiyar mai su yana cigiyar su to sai ka mai da mai kuɗin shi Allah ya sa mu da shi Amin.
kira sallah ko bayan Allah da muka magana addu'a rana talata da ta gabata game da ɗan uwansu da aka kama aka sace aka kishi an ba da kuɗi to Allah ya taimaka an sako su suna godiya ga al'umma gaba da Allah ya saka ga kowa da alheri Amin.
kuma Allah ya kiyaye gaba Allah ya Amin.
kare mai kare daga wannan muguwar ɗabi'a Amin.
na'am ana tambaya wai me hukuncin mutumin da yake waka da rawa da suna yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin suna ko wurin aure yaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane a yi shi ko wurin suna ko ma ina ne amma ba a hada shi da waka abin nan ba a hada shi da ciki ba a hada shi da kaɗe sai dai a a- a faɗe shi da baki ai ba annabi alaihi salatu wassalam wannan tabi'a ce mai kyawun ibada ce idan baka yi ba annabi ba za ka yi ba Gaskiya.
amma da kiri da kiri wannan bid'a ne ba yin kyau Allah ya samu da shi Amin.
ya ce a wajen wata takwas ya yi wama da rikin lafiya kuma an diba likitoci duk sun yi wa ba su ga komi ba je wurin wani malami malami ya ce mai haraka ce ta iskoki kawai wani magani ne ya kamata ya amfani da shi ai malamin nan ce mai yana da kwamfuta ya tambaya ba ni ba wanda ni ban san yana da iska amma shi malamin tun da yana harkar iska yana harkar rukiya a ya ce gida yana da iska sai ya ba shi maganin iska in dai maganin iska ne alƙur'ani ke maganin Na'am.
kenan ka je ka yi ta karatun qur'ani ka yi karatun qur'ani ka roki Allah ya baka lafiya ka karanta qur'ani ko ina ka karanta duk inda kake so ka karanta da suna Allah ya baka lafiya Allah zai baka lafiya Insha Allah.
karanta alqur'ani mai girma ko ka zamo wadansu ayoyi a cikin shi kamar su ayatul kursi kamar su wata bayu ma tattalin shayatin kamar ayoyi waɗanda suke magana akan sihirce-sihirce waɗanda suka zo game da ainihin masarautar zamanin annabi musa alaihi salam da zan karanta wasu waɗannan da ayoyin da suke magana ƙarfin allah allah ya fi kowa ƙarfi da zan karanta su insha allah za ka warke allah ya bada lafiya Amin.
na'am duk da haka nan yana iya tambayar garuruwa yana tambayar wancan mutunan mutunan da ya wuce yanzu da mutu ta Allah ba wanda ya san shi. Da duk ta- ta ta haka sai a gane kowa ne ko ba haka ba ba mamaki dan wani kauye ne can baya ko can gaba ko mutanen kauye ne sun na kwatan damar tsana za su gane kowa ne ma'ana dai dole su an ba hanyoyi waɗanda waɗanda ake yi tabbatar da cewa kuɗin na wane ne ko ba na shi ba an gano mai su ko ba a gano ba in ba a gano mai su ne to sai a yi sadaka in kuma a kai ma cikin mawuyacin hali kake so kai magan ka sadaka Na'am.
muna gane ku Na'am.
in kai ma kana da bukata to kai ma shi ke in kai ma miskini ne to shi ke nan halal laka sadaka Na'am.
to ka ji wannan nan kuma sai kai magan ka sadaka amma dai abin nan kai magan ka adalci Na'am.
Allah ya samu dace Amin.
abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada Amin.
to akwai malam wannan shahidi garba mahaifiyar shi ji Allah ya mata cikawa yana bara addu'a Allah ya jikanta Allah ya mata gabara a yi tsiranga ba nan bukut Allah ya gabara Allah ya ba da hakuri Allah ya sa kwanciyar ta hutawa Allah ya jikin iyayenmu mata da maza kakanninmu maza da mata da ƴan uwanmu da mata da danginmu maza da mata ɗan da magajiyanmu da makwabtanmu da abokan arzikinmu da amannanmu da almajiranmu da malamanmu duka Allah ya jikin su da gabara Allah ya sa sun huta Allah ta ala ya sa kwanciyar su hutawa ce Allah ya hada su da ramar shi Allah ya kare su daga azabar shi ya musu gabara ya bi musu ko abubuwan da suka ma Allah ba daidai ba Allah ya bi musu waɗanda suka daidai kuma Allah ya saka musu da alkhairi mu da muke saura muna da rayuwa Allah ta ala ya sa mu kare da duniya lahiya Allah ka sa mu cika da imani ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka rufa mana asiri ya Allah Allah kada ka tuna mana asiri ya Allah Allah mun ji maka yafe mana dillai bubukan ya Allah Allah ka barka mana su ya Allah ‘ya'yan mu kanana da manyan Allah ka shirya su ya Allah waɗanda suke shirin tunkara wannan jarabawa ta baka da za a yi Allah ka ba su sa'a Allah ka sa su ba da mamaki Allah ka sauƙaƙa musu wannan jarabawa Allah ka sa ‘yan Nijar na bana su ba da mamakin wannan jarabawa Allah ka sa da yawan su su wannan jarabawa kuma Allah ka sa su ƙara samun ɗaukaka sakamakon cin wannan jarabawa waɗanda Allah ya ba su Allah ka azurta su da godiya gare ka ya Allah waɗanda kuma suka ba da Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su haƙuri ka mai masu da abin da yake mafi alheri daga abin da baka ba su ba ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suke nan tare da mu da waɗanda suke gida suna biya da waɗanda suke likita suna biya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka tafi kafadin su Allah ka sa wannan giya da suke da zaman to kafara a gare su Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka masu yawa ya Allah Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah wannan jinkiri da aka samu da zuwa ruwan sama ya Allah ka sa ya zaman to alkhairi ga shukkan mu ya Allah ka sa ya zaman to alkhairi ga rayuwar mu da dabbobin mu ya Allah ka sa ya zaman to alkhairi ga tattalin arzikin mu ya Allah Allah ka kare mu daga sharri da makirci da kairin da ake kulla mana ya Allah da mu da shugabannin mu da jami'an tsaron mu gaba ɗaya ya Allah Allah ka kare mu ya Allah Allah ka ba mu ci gaba a cikin rayuwar mu ta yau da gobe da rayuwar mu ta addini ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu Allah ka biya musu bukatun su Allah ka shayi musu hawaye su ya Allah abin da suke nema na alkhairi Allah ka ba su ya Allah abin da suke gudu na shari Allah ka kare su ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah saka Allah ƙara lafiya